بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم فصل sun rabi insha Allah وإذا أردت قسمة تركة idan kana nufin ka raba shirka wannan kuma zai gaya maka ne yana son wannan fasalin zai koya maka ne idan yanda mutum an zo an bar ah, shirka in an ce shirka shi ne abin da mutum ya mutu ya bari ka san galibin haɓa zai zuwa zai a ce mutum ya mutu kawai duk kuɗi zai bayar ba wanda galibin mu kuma jira bara ban gadin da muke ta magana muna kaddara cewa a matsalan a ce kawai kamar kuɗi ne aka zo aka raba to shi ne yake son ya nuna maka cewa idan mutum ya mutu ya bar shirka ɗin aka duba ga abubuwan wata kila ya bar gida ya bar mota ya bar waye ya bar waye to duk waɗannan abubuwan ya za a raba shi ne yake idan ana son a raba wannan shirka ɗin معلومة القدر daga abin sanin daraja an san an san darajarta نعم جعلتها أصل المسألة shi ka sanya ta zama ita ce asalin matsala ɗin kan misali a ce mutum mutuwa ya yi bai gida kawai نعم.
shi kenan wannan gidan da ya bari shi ka sanya shi ya zama shi ne asalin matsala sai ka tara duk masu gada in ka tara masu gadon ka za ka ce wata kila akwai mai riziki akwai mai kaza akwai mai kaza daga ƙarshe in ka zo ka gyara matsalar a ga za ka ce matsalar daga shida ne ko to sai ka sanya wannan gidan kawai duk kuɗinsa duk ƙadarinsa kawai kamar matsayin shi ne ya aka kashi kashi shida kawai نعم.
duk masu gadon kowanne zai zama an arba za a raba shi kashi shida Mm.
a ce to wani ya ci kashi biyu mai sulusi wani ya ci kashi uku mai mai nisbi wani ya ci kashi ɗaya mai sulusi haka haka نعم نعم وصححة الفريلة kuma sai ka inganta farilla ɗin shine kamar yadda muka faɗa مم. فإن تباين idan suka ta bayani ضربت سهام كل في sai ka الحركة sai ka raba raban na kowanne da shirka ta a cikin shirka نعم ثم قسمت على sai الفريلة kuma ka raba an farilla a bisa farilla ɗin sai مم.
ka zuba sani kowanne raban sa yake da nan shirka ɗin نعم sannan kuma sai ka zo ka raba shi
كزوج kamar yadda aka mutu aka bar miji
وأم kaga miji yana neman
نسيت.
yana neman nisbi wanda yi kenan ko مم. وأم da uwa tana neman nisbi kenan ba
فأحوين لأمه neman malu ummai نعم tana son silisi uwa ba
تقوم سبحانه uwa ta kuma silisi ko نعم kaga tsakanin wannan biyu da shida ka bayi tsakanin uku da shida shida da dahu تداخلي ka shafi kaga shida matsalar da shida kenan نعم ko نعam kaga wannan shine sahata kenan نعم ka inganta matsalar shine sahatul farilla kenan ka inganta ita farilla نعم to kuma sai ka zo ka ga ita shirkar ya take نعم
sai ce wa tarkatu shirkar da aka bari kuma hamsatin wa ستة وعشرون ashirin da biyar ne aka bar turka din misalan a ce in wani gida ne aka bari to a ce gidan da za a masa kuɗi zai kai matsalar dubu ashirin da biyar نعم shi ne kuɗin gida نعم in aka masa kima to a kan haka ne za ka dubi wannan dubu ashirin da biyar ɗin ita ce turka da aka bari sai kuma ka raba wa waɗannan mutanen waɗanda suke ma abota gayan nan ka raba shi ashirin da biyar ɗin gida shida نعم kowanne a cikin shida نعم تقسمها على ستة to sai ka raba ta a shida نعم tunda gida tunda matsalar daga shi ne يخرج النصيب أربعة دنانير in ka zo kai ka fitar kaga yanzu dubu kaga ashirin da biyar nan Mm.
an garba gida shi ne zai zama rubuɗi kenan ko مم.
haka ne مم.
Da ko rubuɗu zai zama ɗaya ya yi shawara kenan نعم ko نعم shi kenan yanzu idan misali da takadirin inda a ce dinare ne a kowane yana dinare hudu kenan shi za ce rabo guda ɗaya Mm.
idan aka samu zai zama أربعة دنانير zai zama dinare hudu وثلاثة قراريد sannan da karari ne uku وحبة da kuma habba guda ɗaya نعم da shi abinda wani yana son ya gaya maka san mutanen iraq sun suke amfani da karari din nan مم.
in za a canza dinare zuwa karari din su kowane dinare kwaya ɗaya yana aunan karari din guda ashirin نعم idan an ce yana aunan kwaya- karari din guda ashirin kaga dai za a yi ba wata mushkila ashirin da hudu in muka ware kwaya ɗaya da muka ajiye shi a gefe ashirin da hudu in muka raba ta dai kowanne zai ba mu gida ɗaya kowanne ruɗi zai ba mu dinare hudu ko نعم to dinare kwaya ɗaya nan shi za mu zo mu canza kuma yanzu Mhm.
sai mu ce dinare kowane kwaya ɗaya yana karari din guda ashirin ستة عشر idan yana ƙarari da guda ashirin kaga ashirin ɗin nan ita ma za a raba ta gida shida kenan نعم to kaga shida cikin sha takwas kaga zai bamu uku uku ne ko kaga akwai ƙarari ɗin uku kenan مم.
saura nawa kenan kuma saura Guda sha takwas saura ƙarari ɗin biyu. to kowane ƙarari gida ɗin guda ɗaya kuma مم.
shi kuma yana habba guda uku نعم
kaga yanzu ƙarari ɗin guda biyun nan har habba shi ne kenan ko نعم to shidan nan kuma ita ma ka raba ta shida نعم ba zama habba habba ɗaya kenan ba ku ka kowane gida ɗaya zai zama dinari hudu daga rari uku da abba daya na'am kowane guda ɗaya na'am abin da zai bari kenan Na'am.
da abin da yake nufi da cewa ba wala sibul ummi wannan shine rabon kwa domin uwa ya ji da shi take zuwa goɗe ne ke rango sai ka ɗauki ɗaya gaba ɗaya
da kullum min al ahawaini kowanne kuma daga cikin yan wannan guda biyu yan wani umman nan yanzu da za a ba shi misalin ta domin an sun ka tare da ka ba su tulushi ne ko na'am tulushi kuma ya ga nishin wannan biyu eh haka ya zama dinare takwas da karari shida shida Da habba biyu.
na'am ko Na'am.
abin da ya kamata kenan wannan in ka raba kowanne zai samu shi ma kamar yadda kowanne zai samu sannan sai kuma na'am wani na'am wala zauji wani zauji shi kuma miji kama kuma saka amsali shi kuma za ka ba su misalin wannan guda uku Na'am.
kaga jima da hudun kai ka uku sha biyu ba ka sha biyu karari'i uku guda uku in kai ka uku ka uku kaga tara kenan ko sannan ga habba habba daya daya in kai ka uku habba uku kaga habba uku habba uku kuma karari'i ɗaya kenan na'am kaga za ka kara a nan kenan eh kaga karari'i goma kenan goma kenan kaga ya zama dinari sha sha biyu biyu karamin goma da rabi kenan Mm.
ko inda a duk kira ɗi goma kuma shi ne biyu kaga sha biyu kenan da rabi eh dinari dinari sha biyu da rabi ko na'am kuma ka ce dinari sha biyu da ƙarari ɗi guda ta guda goma guda goma ko na'am shi ne abin da zai samu wannan na'am wannan shi ne abin da za ka raba da su na'am Eh,
na'am wa in ta wata ga wannan kaga da bayani ne aka samu a cikin matsala domin shida in ka shiga da ita jin ashirin da biyar ai da bayani ne tabari domin ɗaya ne zai shara ko mm kaga matsala ta bayani ne ita ma gama idan kuma ta wafi aka samu ba wal mas'alatu bi haliha a matsalar tana nan a halinta cewa matsalar daga shida ne na'am kuma sai aka samu tawafiki mutar gato sarkata arba'atun wa ishiruna kuma kuma ta zama 24 to 24 shida in cikin 24 ai tawafiki ne Mm.
ko na'am to shine abin da za ka abin da tawafiki ne na za ka yi
na'am da za ka sahaba kullum sai ka buga rabon kowanne fi waqti tarkati cikin daidai inda ya tawafiki ne suka na'am kowanne sai ka raba abin da ya daidai suka nan zai yi. domin shida ɗin cikin 24 kaga kuɗi zai baka ko na'am
kaga tawafiki ne kenan da rubuci kenan za ka samu na'am abin da za ka samu a nan na'am inda ta hamki da rubi ne to kowanne wannan shine wakil jinkar ko to kowanne abin da ya samu sai ka shi na'am
abin da zaka shi kaga a shekenan yanzu mai son su dishi Mm.
kuwa ce ko kaga ɗaya su hudu kenan kaga zaka ba su duniya da hudu kenan na'am
mai son nisbi akwai mai nisbi ko eh muji ba kaga uku ne kaga uku su biyu kaga sha biyu kenan kaga Na'am.
duniya da sha biyu na'am su kuma wannan su biyu da suke son su dishi kaga biyu su hudu kaga takwas zaka ba su kowanne hudu kenan na'am shine abin da yake ne kaga kowanne zaka ba su biyu wakil tare da ta a cikin wakil wannan shine wakil tarkata na'am na'am wannan wani
Ko kusurwa.
ko kusurwa ko kusumat sai ala araba waqti ta araba tarkati ta ala wani ilmi ta dai da farilla ne kuma kamar wannan farilla guda shi ne na kusurwa ko wani ne.
na'am fa in kanat aynan idan ta kasance karfe ne
wa arlan da gurilla wannan duka muna gaya maka su jibiyar ne kawai Mm.
kuma yau sai zama cewa abun kuɗi ne da kuma gurilla ka asharatu dananira don misali kawai misali yanzu a ce mutumin nan wannan misali da muke magana Eh.
da miji da mata ɗin nan da lukumai biyu na'am su su shi ta ga magana da shi da ne eh sai zama sai mutumin ya mutu ya bar kuɗi Asaratu da nani.
dinari goma
wa saubin da kuma tufafi matsala na'am abin da mutum ya wuce bai ke
fa akhadhatu ummu as-sauba ita kuwa ne kuke so ba su da shi ba Mm.
sai da suke ni barin fitar da fata ni na ajiri nan nan na'am bi haqqiha da haƙƙin da suke ni a maimakon haƙƙi na guban mu rigan nan
fa ja'ala lam aina malan to in haka ne sai ka sani su kuɗin nan dinari goma nan sai ya zama dukiya ce
zahaba sudusuhu kamar wanda aka aka saka ta kashi shida amma an ɗauki kashi ɗaya inda uwa ta ta fita da fitar da ne a matsayin su da jibo Eh.
sai ka ɗauka kamar yanzu dukiyar nan an saka ta kashi shida ne an ɗauki kashi ɗaya ne da kaga jora kashi biyar kenan ko Mm.
idan jora kashi biyar kaga ashe goma nan zaka saka kashi biyar kenan a kowanne zaka samu bibi ko na'am to wannan shi zaka zo ka raba wa waɗannan sauran mutanen da suke saura na'am amma ban da uwa shi ne ka fita da fita
wa tudhifu alayhi sai ka raba shi zuwa gare shi mislu khumusihi misalin kumusin sa fa hawa qimatu ya zama shine shine su kenan sai ya zama wannan sauran in goma din nan ya da goma nan kamar a saka shi kashi biyar ne kenan sai ka kimanta kamar wata rigar kamar a ce inda za a haɗa ta da ya da goma nan kamar ta zama sudusi ne a cikin dangane da zaunar dukiya na'am haka a cikin nan kamar dinari goma sha biyu da kawai
Eh, biyu ita dinar ita uwa ta dauka Kudin riga.
ta ga shi yana da kudin riga yau kaga wannan kuma yanzu ya zama wannan kenan Na'am.
kike yanzu ka gano kimar riga kenan dinar riga Dinari.
kawai Eh.
dinar riga Na'am.
shi ne abin da yake Na'am. Wa yana rasa ma'arifata malahu min idan kana son al-dinari.
kana son ka san malamu abin da yake gare shi ne dinar yana da dinar ita wannan dijiyar abin da aka mutu aka bari sai daga dinar kana son ka san darajarsa Wanzur nisbata sihamihi min daga duba al-dinari.
danganan ita wannan rabon ina sarka ta gangar ga yadda duba rigar nan ne danganan da ya sarka a zai ga shi ne ko
Wa ajihi nisbata tilkan nisbat.
sai ka bashi misalin wannan danganan Ina da nari.
ne daga tunare shi ne abin da muka faɗa sai ka duba gani amma dukiya ce wanda su da sun saya ta Na'am.
dukiya wanda su da sun saya ta ya rahu ce ai Eh.
to wani din kuma an ce biyar ne Na'am.
to kaga din an ce ai goma ne Goma.
inda an ce goma ne kaga a kenan ya zama wancan sai su da sun sa in an ce su da sun wannan su abu ne su da sun ne kuma su shi biyar- goma ne kaga a kenan dukiya gaba ɗaya ta zama sha biyu Sha biyu.
yawa Allah.
Allah ku biyu kuma biyu kuma shi ne su da shi Allah shi ne na Alhamdulillah.